أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabo Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasin namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anoni nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani littafi na farko littafin daf'i hamil qirab عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكم للتافي عن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين والنشين درس مكو زمن مكو مجلس منري بيو دبير واتو mun tsaya ne a ƙarshen matsala ta 146 a cikin littafin dafa'i hamil tirab mun kai ta amma akwai bayanai da ya kamata mu ƙara sai kuma mu samu damar wato ƙarƙarewa ba kenan gaba ɗaya sai lokaci ya mun halinsa a yau za mu tashi akan wato waɗannan bayanan kina a mas'ala ta 146 a cikin littafin dafa'i hamil tirab wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajak to a nan dai malam ya kawo bayanai kwarai da gaske game da ayar da ta nuna halacci ko haramcin aure ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ya kawo ra'ayuka na malamai waɗansu sun tafi cewa wato ayar halacci duk da yake ta gabata wajen karatu amma ita ce ta shafe ayar da ta yi haramci wadda ta ce la yahillu lakan nisa ko la tahillu lakan nisa waɗansu kuma sun ka tafi cewa a'a ayar da ta yi haramci ita ce ta zo ƙarshe kinan su a wajen su inna ahlna laka ce ta fara sauka sai la yahillu lakan nisa ko la tahillu lakan nisa sannan waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a abinda ake nuhi la yahillu lakan nisa min ba'du mata ba za su halatta gare ka ba bayan haka ana nufin ba a shafe shi ba saboda ana nufin bayan waɗannan mata da an ka halatta maka wato a cikin ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalnaka azwajaka allati atayta ujurahunna wa malakat yaminuka banda wadanda an halatta ma a cikin wannan aya sai zaman to dai har yanzu dai hukuncin yana nan to wannan shi ne abinda malam ya kawo to abinda zamu kara karkashin wannan mas'ala a mas'ala ta 144 a cikin wannan littafi mun karanta wani baiti inda malam ya kawo wato qadiyya ta idafa ta musanna wato abu biyu ana iya musu kawo musu abun ya zamanto jam'i ne an kai idafa zuwa gare su kuma suna nan matsayin ma'ana abubuwa guda biyu wato kina a larabce inda ya kawo khalilayya la tahlik nufusakuma kinan khalilayya abokanai na guda biyu la tahlik nufusakuma kada rayukan ku su halaka asan wajen bakin ciki fa inna laha fi ma duhitu to fa inna laha domin gareta ita wato wannan rayuwar fi ma duhitu bihi ga abinda an ka jarrabe da shi na musiba usan to kalma ta usan din nan ita ce nake son yi bayani akan ta mai taqiqin wannan littafi da ya kawo sai cewa usan da an ka kawo shine jam'u uswa ana nufin jam'i ne na al-uswa wanda ake koyi da shi to wannan shine nake son in dan kara sai abin da ya shafi wannan aya wajen ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahun malamai na har da alqur'ani suke cewa ya ayyuhan nabiyyu a cikin alqur'ani ya zo wurare guda goma sha uku a cikin alkur'ani ya ayyuhan nabiyyu guda goma sha uku ne a cikin alkur'ani na farko ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin a cikin suratul anfal sai na sha uku ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir sai dai mai hadda alkur'ani sai yayi hattara irin wannan aya akwai ta cikin surat wato at-tauba akwai ta kuma cikin suratul tahrim to muna magana ne a cikin wanda a cikin suratul tahrim ayoyin da za su zo bayan su su suke bambanta su ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim ila akhiril aya a cikin suratu at-tauba shi ko wancan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut ila akhiril aya a cikin suratu at-tahrim sannan idan muka duba malaman har da alqur'ani suke cewa shi kuma ya ayyuhar rasulu guda biyu ne kacal a cikin alqur'ani na farko ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ko ko wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi kamar yadda Nafi' da Abu Ja'far da Yaqub da Ibn Amir da Shu'ba su suka karanta da jam'i wato risalati sauran kuma sun karanta risalata ɗalibin ilimi sai hattara dan kai ji an karanta da wani abu wanda bai sani ba ya zabura ya ce ba haka nan bane sai kuma abu na gaba wanda yana da alaka da shi ma wannan tunda muna zancen ya ayyuhan nabiyyu ne ko kuma ya ayyuha wato na nida'i akwai ya ayyuhan nas a cikin alqur'ani ya zo wurare guda 20 ne a cikin alqur'ani mai girma akwai na farko shine ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna a cikin suratul baqara kuma nan ne aka samu umarni na farko da ya zo cikin alkur'ani a azamu amr shine umarni da ibadar Allah subhanahu wataala wanda kuma malaman suke malamai suke cewa ya tazammanu a'zamu nahyin shine ya kumshi kishiyarsa shine hani daga wato shirka kenan umarni na farko kuma mafi girman umarni kuma yana kumshe da mafi girman hani shine hani daga shirka sai kuma ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nas na karshe wanda ya zo a cikin wato na ashirin kenan a cikin suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir sai kuma ya ayyuhal ladina wato amanu ya ayyuhal ladina amanu guda wato 89 ne duk da kyau suna cewa guda 90 ne amma ya ayyuhal ladina amanu guda 89 ne a cikin alqur'ani na farkon su ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin azabun alim sai ya ayyuhal ladina amanu na karshe a cikin suratul tahrim ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha sai kuma ya ayyuhal ladina kafaru shi ko guda ne ina ganin wannan ya ayyuhal ladina kafaru shi ne rududun sun kace guda wato 90 ne suka hada da kafaru a'a shi kafaru cikin kafirai yake shi ma yana cikin suratul tahrim ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru yawm inma tujzauna ma kuntum ta'malun wanda kuma shi guda ne akwai wani malami sheikh abubakar aljazairi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a almuslimin yana da littafi nida'atul rahman ya tattaro ya ayyuhal ladina amanu da ma'anonin da suka dauka da abin da suka kumsa na ma'ana da fa'idodi da kuma za ka yi dirasa mawdu'iyya kansu wanda an ka shafe hukuncinsa da wanda ba a shafe ba da kaza da kaza da balagar da ke ciki da hukunce hukunce dai masu yawa na shari'a wanda bincike ne mai tsawo kwarai da gaske ɗaliban ilimi za su iya wato gabatar da shi to wannan shi ne abin da ya kawo mu karshen bayani kan mas'ala ta 146 kenan wato a cikin wato suratu wato al-ahzab wanda kuma ita ce ma mas'ala ta karshe da malam ya kawo a cikin wato wannan sura din to mas'alar da zamu tashi akan ta zamu koma ne cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi zamu tashi ne a mas'ala ta 894 malam yace fa in kila idan an kace kaifa zakara al-aqariba ya akai Allah ya ambaci makusanta na zumunci kenan fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ahzab aya ta 55 la junaha alaihinna fi abaihinna kidan babu laifi ga mata waɗanda za su iya shiga a kansu ba sai sun wato ba sai sun sanya hijabi a kansu ba ma'ana za su iya barin wani sashi na jikinsu wanda banda al'aura muhallafa kamar yadda malamai suka yi bayani babba al'aura kina wanda an ka hana kowa ya ganta in ba miji ba to la junaha alaihinna babu laifi akan su fi abaihinna kamar da iyayensu an gane ko la junaha alaihinna fi abaihinna babu laifi akan su kenan game da iyayensu in sun ga wato ita wato al'aurar tasu sannan kuma Allah ya ce wala abna'ihinna ko ƴaƴansu wala ikhwanihinna ko ko wato ƴan uwansu su mata kenan wala abna'i ikhwanihinna ko ko ‘ya'yan ‘yan uwansu wala abu na akhawatihinna ko ko ‘ya'ya na ‘yan uwansu mata tunda ikhwanihinna ‘yan uwansu maza wala nisa'ihinna ko ko matansu wanda suka ce matan ba a cewa mace tana da mace dan ka wani ya fake da wannan ya ce cikin musulunci an ce namiji mace ta aure mace na ana nufin nisa'ihinna matansu ma'ana kenan ‘yan uwansu mata musulmai ina fata an fahimci domin ana danganta mata a ce nisa'ikum matan ku ku musulmi wani lokaci kila ana nufin nan naku ne saboda kuna addini daya nan ma nisa'ihin da ana nufin yan uwansu mata wanda suke suna addini daya ko kuma wadansu suna fassara shi da mata na jinsin su ake nufi ko da ba musulmai ba to amma dai kasancewa su dai mata musulmi ne shi aka fi dauka saboda kafira tana iya zuwa ta ga musulma ta sifanta ma mijinta ko dan uwanta kafiri sifar wannan musulma wannan kuma akwai hatsari a karkashin wannan to malam yace Allah ya faɗi al-aqarib kuma yace wala ma malakat aymanuhun ko abinda da musu ta mallaka na bayi bawa ba laifi kenan shi tunda ana mu'amala da shi kenan ba dole bane bace sai ta so ta cikanta 100 bisa 100 in akwai bayi na musulunci wato irin wancan tunda shi yana iya shiga cikin gida wani lokaci don saboda ya gabatar da wani aiki kenan dai za su iya suturce kawunan su da komai amma ba sai sun sa wancan babban hijabin ba game da waɗannan mutanen ina fata an fahimci shi ma bi sharta in babu fitina saboda an ka fahimci akwai wata fitina gudunta za a yi wannan galibin abin da yake faruwa ne domin zaka iske wani lokaci dan uwa ya fandare yana son ma yayi lalata da yar uwarsa ko kuma wa ya aikata wal iyad billah malam yace to walam yadhkur al amma Allah bai ambaci ammu ba baffa wan mahaifi ko kanin mahaifi kenan wan mahaifin mace da kuma kanin mahaifin mace wal khal da khal shine wan mahaifiyar mace ko kanin mahaifiyar mace kenan wa hukmuhuma hukmu man dhukira kuma hukuncin su irin hukuncin waɗanda ne da an ka ambata na iyayensu da kuma ƴan uwansu da sauransu fi raf'il junah fi raf'i al junah a dauke nauyi shi ma ai am da khal suna daga cikin al maharim suna daga cikin waɗanda bai halatta ba su aure ƴaƴan ƴan uwansu to me yasa su ba a ambace su ba malam yace kulna za mu ce sabaqa mithlu hadha su'al irin wannan amsa ta gabata fi suratul nur a cikin suratul nur fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yudina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ya wannan aya ta suratul nur aya ta 31 fal aula abinda yafi an tastura al mar'atu mace ta sutu kanta an ammiha daga baffanta wan mahaifinta ko kanin mahaifinta wa khaliha da khalidinta wan mahaifiyarta ko kanin mahaifiyarta li alla yasifa mahasinaha dan kasu siffanta wato mahasinaha wato kyawun ta kenan inda ibnihi a wajen ɗansa shi babba ko kuma mahaifiya ko kanin mahaifiya an gane ko shi ammi shi ne wan mahaifi ko kanin mahaifi khali kuma wan mahaifiya ko kanin mahaifiya to su ƴaƴan su halatta ne su aure waɗannan kenan ko in su turtice ba tana yiwa su je su faɗa ma ƴaƴan su wajen fira fa yufdi ila al fitna wannan sai kai zuwa ga fitina kenan shi yasa sai an kace su waɗannan su suturta kansu waɗannan sun tafi akan wannan wasu sun musu ce a'a saboda an faɗi aba'ihinna iyayensu to ai kalima ta al'abu ta shafi uba wanda ya haife ta kuma ta shafi wato alkhar al'am wan mahaifi ko kanin mahaifi sannan kuma tana iya shafar wan mahaifiya da kanin mahaifiya domin su ma matsayin wato iyaye suke kinan shi yasa ba a kawo su ba sai an ka sanya su cikin wannan lafazi na ab abu domin lafazi na ab sabanin lafazi na alwalid domin shi alwalid na nufin wanda ya haifa kai tsaye kamar alwalida wanda ta mahaifiya amma kalma ta al'ummu ba kullum take zuwa da ma'anar mahaifiya ba tana iya zamantowa uwa wanda ta haifi mutum ko ba wanda ta haife shi ba sannan kalma ta ummu tana iya zakuwa da ma'ana wato ta asalin abu an gane ko yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab kaga ummul kitab an nufin asalin littafi domin littafi bai da wata uwa da za a cewa ta haife shi sannan ummu tana zakkuwa da ma'ana ko uwa kai an gane ko wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda sun ce ummuhu na ana nufin ko uwar kansa hawiya za ta fada a cikin wuta ta hawi kenan daga hawa ya hawi ne kenan ba hawa ya hawa ba wanda yake kauna an gane ko to wadansu malamai sai suka tafi akan wannan waɗansu sun ce a fa ummuhu nan mahaifiyar shi ana nufin wuta ita ce mahaifiyarsa domin mi domin zai lazimce ta irin yadda wato da yake lazimtar mahaifiyarsa wal iyadu billah Allah kai mu tsari haka kalma ta al'abu in an ce alwalidu mahaifi amma al'abu wani lokacin nufin baban ka wanda ya haife ka ba ko kaka ana kiran shi abu ina fata an fice ni ko baban kakare da abin da ya saba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yusuf yake cewa annabi Yusuf ya ce wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub kaga ce ya bi hanyar iyayensa Ibrahim annabi Ibrahim annabi Ibrahim ba babansa bane wa Ishaq da Ishaq annabi Ishaq an gane ko babansa bane wa yaqub da yaqub yaqub shine babansa ishaqa kuma shine kakansa shi kuma ibrahim baban kakansa ne kinan tattaba kunne ne na annabi ibrahim kinan yana da kyau a gane cewa kalma ta al'aba wani lokacin tana iya ɗaukar wanda ba ba mahaifi ba kinan sai zaman sun shiga ciki a cikin wannan wadansu kuma malamai suka fi cewa a'a an faɗi iyayen su waɗanda suka haife su to ta fuskar kiyasi za mu fahimta wannan tunda yadda ya haramta mutum ya aure yarsa haka ne wansa an gane ko yayansa ko kanin sai haramta ya aure ta kinan an faɗe su kawai ta fuskar kiyasi ma ana iya saka su kinan ba wai don saboda an fitar da su bane don kasu su fanta su ga yayansu kamar yadda wasu malamai sun kace bayani ne na malamai muke kawowa wallahu ta'ala a'lam to kafin mu je gaba inda ya kawo la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna kalima ta abna akwai kalima ta albanin an gane ko albanun an gane ko in ta zo cikin halatul raf'i albanun in ta zo cikin halatul jarri wan nasbi albani to me yasa qur'ani lokacin shi kawo abna wani lokacin ga albani ustadu doktor fadil samar ra'i profesa wannan na balaga ta alkur'ani dan kasar wato iraki wanda yana da littattafai daban-daban ya kawo cewa in kaga qur'ani ya amfani da kalma ta albani to ƴaƴa ne masu yawa kwarai da gaske in ya kawo kalma ta al'abna wato ƴaƴa ne wanda ba su da yawa ba ma'ana in an kawo albani ne yana nuna abin ya fi yawa fiye da a kawo al'abna shi yasa qur'ani yake amfani da su duk inda kaga ya kawo su au bani ikhwanihin au bani akhawatihin da kaga nan da yace ƴaƴan ƴan uwansu saboda ƴaƴan ƴan uwansu yawa ne da su sun fi a ce abna'ihin da domin ƴaƴan mace buskai a ce ƴaƴan ƴan uwanta ba ya kawo wannan kadiba cikin balagatul kalima fi ta'biril qur'ani na ustaz doktor fadil saman ra'i kuma yana da littattafai a cikin ilimin balaga kwarai da gaske musamman balaga ta alqur'ani ba na ce duk abin da ya faɗa daidai bane amma mutum zai iya tila'i dan saboda ya ga waɗannan fa'idodin inda ya ga ya yadda da ra'ayinsa ya karba inda ya ga bai yadda ba kuma ya aje masa kayansa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 895 malam yace fa in kila idan an kace as-sadatu shugabanni jam'i na as-sayyid wal kubara'u jam'i na al-kabiru babba bi ma'anan wahid ma'anar su daya a larabci to fa kaifa atafa ahadahuma ala al-akhar ya an kai Allah ya atafin ɗaya daga cikin su wato ya ɗauki ɗaya ɗora akan ɗaya kuma duk kalmar tana bada ma'ana ɗaya domin babban ku shugaban ku duk dai abu guda ne a larabci kenan fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana ko kuwa qalu rabbana inna ata'na sadatina wato ibnu amir da yaqub sun karanta sadat ya an ce sada jam'i ne sadat ya koma jam'ul jam'i kamar yadda ake cewa bait ana nufin gida buyut ana nufin gidaje sai a ce buyutat kaga jam'ul jam'i ne ina fata an fahimce to almuhimmu dai وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا كو ساداتنا قراءة ابن عامر ويعقوب فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا إمام عاصم ده هشام shi Hisham yana da siga biyu ya karanta kabira saura kuma sun karanta kafira kan ɗalibin ilimi ya ji an ce kafira shi kabira ya san ya ce kuskure ne ko ko wani ya ji an ce kafira bai san kabira bai ce a'a kuskure ne yana da kyau ɗalibin ilimi ya yi hatta sun ce Allah kafirai ne suke cewa Allah mun yi wa shugabannin da mu biyayya da manyanmu sai suka batar da mu daga hanya to kaga wannan kuma nadama ko uzuri bai da amfani da tashin alkiyama Allah kai mu tsari malam yace to kulna zamu ce ho min babi atfil lafzi ala lafzi al mughayiri lahu nan yana daga cikin babin za a ɗauko lafazi a ɗora shi akan wani lafazi wanda ya canza mishi in an ce almughayir daga alghairu ne wani abu an gane ko ghayyar shay'a ya canza shi kenan ma'ana suna da bambanci a tsakankanin su ma ittihadi ma'anahuma tare da cewa ma'anar su duka ɗaya ce na an hankalta mu kenan wani abu wato lafazin duka ma'anar su ɗaya ce amma an hankalta ma lafazin ma'anar su ta asali ba guda ba ce ka kaulihim kamar yadda laraba suke cewa fulanun wani aqilun mai hankali ne labibun mai zurfin hankali kaga da aqilun da labibun duka sun yi tarayya ta fuskar hankali amma aqilun tana nufin kalma ta al'aqlu ta samo asali daga aqala ya'qilu idan rabata shay idan ya wato daure abu daga nan aka samu al'iqal wannan igiya wanda ake daure rakumi da ita ita ce malam bahaushe ce ma akala kuma dama hankali an sami al'aqlu li annahu ya'qilu sahibahu an al-wuqi'i fima yashinuhu wato yana daure mutum kamar yadda wannan yaggiyar take daure da kumi daga dan adam ya fada a cikin abin da bai dace ba shi ko al-labibu da anka ce labib yana nufin mai wato tataccen hankali domin al-lubbu a larabci shine al-khalisu tataccen abu shi yasa ake kiran wato hankali wani lokaci al-lubbu wani lokaci a ce zuciya saboda hankali cikin zuciya ne yake kamar yadda al-qur'ani ya tabbatar ba cikin kwakwalwa ba kamar yadda waɗansu suke cewa domin Allah subhanahu wata'ala ya ce afalam yasiru fil fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha kaga sai ce zukatan da suke hankalta da su ina fata an fahimce ni to wato wannan kenan malam yace wa hadha hasanun jamilun ko kuma laraba su ce hadha wannan hasanun abu ne mai kyau jamilun mai kyau to kaga asalin jamil da hasan duka dai suna bada ma'ana wato mai kyau sai dai kace mai kyau ne kwarai da gaske idan ma kana son ka dan bambanta tsakankanin su wa qawlu sha'ir da kuma qawlu sha'ir ma'adallahi sha'ir yace ma'adallahi ma'ana ina neman tsarin Allah min kadhibin daga ƙarya wa mainin da kuma ƙarya domin kalma ta almainu ma mimun ya unnunu tana nufin ƙarya in an ce mana ya munu shine ya dauki nauyin bada abinci ko ya bashi abinci ko ya ɗauki ɗawaniyarsa amma an ka ce mana yaminu ya yi ƙarya sai an yi hattara domin suna da bambanci yana da kyau ɗalibin ilimi ya san wani lokacin ma'ana ba ta canzawa da mai wawun da mai nunun da mai ya'un wani lokacin kuma da mai da wawun da ya'un tana iya canzawa kaga ƙala ya ƙulu ya faɗa ƙala ya ƙilu ya yi baccin ƙailula wato bancin hantsi kenan to ya da kyau ɗalibi ilimi ya san ma'anarsu ta bambanta ko bata bambanta ba amma an ce mata ya mutu ya mutu mata ya mitu ya mutu mata ya matu ya mutu duk ma'anarsu kuma ɗaya to ya da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da malam ya kawo ƙarƙashin wannan mas'ala kenan sai zaman to nan idan aka diba kalmomin duk ma'anarsu ɗaya amma an hankalta ma asalinsu suna da bambanci ta fuskar ma'ana domin shi sadatina daga sada ya sudu ne sai an ka ce sayyid asalin shi sayyid ma'ana ya wawun ce an kamar suwa ta koma ya'un domin sada ya sudu ake cewa wato shugaba don saboda wannan sunan ya samu asali daga shugabantar mutane amma shi kubara ana wato kabiru shi kuma yana da alaka ne daga wato samun girma domin girma kala biyu ne akwai girman jiki akwai kuma girma yadda abu zaka gan shi kamar wato yayi maka girma a ranka wa in kana kabura alayka i'raduhum in yayi maka girma wato ka kaula musu kai kaga nan kabura kenan to ya zama to kenan nan kabura na ana nufin mutane ne masu girma a kima masu a idon mutane kenan su suke jagoranta kuma suke da kima a ido to sai zama to kenan tanan waccan tana nufin shugabanta wannan kuma tana nuna mai shugabanci yana tare da girma ko ganin kimarsa kenan tana an ka samu bambanci ta fuskar ma'ana ina fata an fahimci ni kuma ana iya ɗauka cewa a'a sadatina manya-manyan shugabanni wa kubara ana da kuma na ƙasa gare su kamar yanzu misali a ce shugaban ƙasa misali shine babba su ne sayyid su kuma kubara sai su zamanto a'a kamar a ce ministoci ko kuma su jagoranta waɗansu manya-manyan ma'aikatu ana iya bambanta su ta wannan fuska ko kuma a ce a sadatina nan shugabannin mu na yankuna an gane ko domin sayyid galibi na da alaka da mutanensa kabiru kuma ya zamanto kabiru daula wanda yake na da alaka da ƙasa gaba ɗaya almuhimmu dai ana iya bin waɗansu hanyoyi saboda a bambanta ma'anoninsu wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 896 malam yace fa in qila idan anka ce almuradu bil insan abinda ake nufi da al insan kalma ta al insan adam alaihi salatu wassalam annabi adam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hamalaha al insan inda Allah ya ce farkon ayar wato farkon ce inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan Allah ce mun bijiro da amana ga sammai da kasai da duwatsu sai suka kasa dauka suka ji tsoro suka kasa ɗauka amma ɗan adam sai ɗauke ta wa hamala hal insan to waɗansu malamai sun fassara cewa nan al insan ana nufin annabi adam ina fata an fice ni malam yace to fa kaifa qala subhana ya ake Allah ce innahu kana zaluman jahula shi dan adam ya kasance kina shi annabi adam kana ya kasance zaluman mai yawan zalunci domin fa'ul ne siga ce ta mubalaga jahulan mai yawan jahilci suratul ahzab aya ta 72 wato biyu aya ta 72 malam ya ce wa fa'ulun kalima ta fa'ul wazni kenan cikin ilmu sarf domin an ce zalum ala wazni fa'ul jahul ala wazni fa'ul min auzanil mubalagha yana daga cikin wazni in jimalan na mubalaga na kai matuka domin an ce zalim wanda ya zalunci zalum mai yawan zalunci jahil wanda yake jahili jahul mai yawan jahilci malam ya ce to fayaktadi wannan in an kawo wannan siga zai bayyana ma'ana zai kamar nuna ma'anar cewa takraru zulmi zalunci ya mai tudu mai an ce mutum yana yawan abu kenan yana yawan aikata shi wal jahli da yawan jahilci kenan takraru zulmi wal jahli minhu kenan wannan ya nuna kamar jahilci zalunci ya maimaitu ga annabi adam in mun ce zalunci ba dole ba sai na fita daga cikin addinin musulunci ko da wani zunubi ne wal jahli kuma da yawan jahilci na rashin sani minhu daga annabi adam wa annahu muntafin wa annahu kuma yadda abin shike muntafin an kore shi wato ga annabi adam domin annabi adam ba a sifanta shi da yawan zalunci ba a sifanta shi wato da yawan jahilci ko zalunci malin yace kulna zamu ce lamma kana azimal qadri lokacin da annabi adam ya zamanto mai tsananin daraja rafi'al mahalli mai daukakakken matsayi kana zulmuhu sai zaluncin shi ya kasance wa jahluhu da jahilcin shi li nafsihi game da kansa aqbaha shi an mafi muni wa afhasha kuma shi an mafi wato ana iya cewa muni ko kuma wato rashin kyau kenan to kenan sai zaman to faqama azim alwasfi maqam alkasrati kenan azim alwasfi sifa ta girmama wannan abin da an ka nuna girman sifa sai ya zamanto maqam alkasrati kamar ya zamanto matsayin yawa ne maimakon a ce mai girman zunubi ne kuma jahilcin shi yayi girma da kuma wato zaluncin shi amma sai wato maimakon a ce ya yi yawa amma abinda ake nufi ya girma ina fata an fahimce ni to wato kenan nan sifar ta zo ne don ta nuna abin ya yi girma ba tana nuna ya yi yawa ba domin idan babban mutum ya aikata karamin laifi sai kaga ya zama babba a irin mutane amma lalataccen mutum sai ya aikata banna dubu ba ruwan mutane saboda an san shi ba wani ta kima ne da shi ba mun taba fadar wannan malam yace to waqad sabaqa nadhiru hadha irin wannan ya gabata fi surati ali imran a cikin surati ali imran fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid Allah bai kasance ba bi dhallamin mai yawan zalunci lil abid ga bayi aka ce daga cikin maganganu saboda bayi suna da yawa to sai an kawo siga ta mubalaga ta nuna cewa bai kasance mai yawan zalunci ba saboda an hankalta mai yawan adadin bayin wanda suka ce a'a bi dhallam saboda Allah shi fi cancanta bai dace a ce ya siffanta da zalunci ba to in za a kore mishi kuma to sai a ɗauki sifa wadda take babba a danganta korewa zuwa gare shi ba don saboda shi na yin zalunci kaɗan ba domin Allah baya yin zalunci suratu ali imran aya ta 182 waƙila waɗansu malamai sun kace inda ma san mahu zaluman Allah ya kira annabi Adam nan zaluman in mun ɗauki cewa al'insan na adam annabi Adam mai yawan zalunci jahulan mai yawan jahilci li ta'addi darari zulmihi saboda ƙetarawa da zaluncin shi asalin ta'addi shine ƙetarawa shi yasa ake kiran yan ta'adda saboda suna ƙetara wato ƙetarawa su keta haddin mutane da su zalunce su to li ta'addi darari zulumihi saboda zaluncin shi ya ƙetara wa jahilihi da jahilcin sa ila jami'in nas zuwa ga dukkan mutane wato sabon da annabi adamu wanda aka fitar da shi daga cikin aljanna shi asanadiyar wanda duk ya zo duniya da ba sai ya sha wahala laqad khalaqnal insana fi kabad ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan kadhan famulaqih kenan wannan saboda wannan laifin nashi da ya fitar da shi daga cin aljanna shi dalilin da ya sa kowa sai da ya ɗanɗana kudansa ya ce to fa innahum ukhriju min aljannati su mutane an fitar da su ne daga cikin aljanna bai wasa tahi saboda ta fuskar annabi adam ko ta dalilin sa wa tasallata alaihim iblisu wa junuduhu kuma ta wannan samun fito su daga cikin aljanna sai shedan tasallata daga sultan ne ya samu iko alaihim akan su iblisu shi shedan wa junuduhu da kuma rundunar shedan da ana aljanna da shedan ba zai samu wannan ikon ba to shi yasa sai an ka siffanta wannan jahilci da yayi girma ina fata an fahimci wannan shine abinda shi malam ya kawo abinda zamu kara eh karkashin wannan shine cewa waɗansu malamai sun tafi cewa a'a innahu dinnan wato ba ta annabi adam bace ta koma zuwa ga jinsin dan adam domin inda anka ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wasu kace na al-insan annabi adam ake nufi to shi ne malam ya kawo wannan ra'ayi wasu kace a'a nan al-insan jinsin dan adam ake nufi kinan sai zamanto innahu kana zaluman jahula shi jinsin dan adam wanda bai yi imani ba wanda ya dauki amana ya tuzartar da ita to shi zaluman ne mai yawan zalunci jahulun mai yawan jahilci waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a wa hamal hal insan kinan in mun ce al insan nan annabi adamu ake nufi sai zamanto al ahdiyya ce amma in mun ka ce al insan dukkan yan adam ake nufi sai ta zamanto al jinsiya ce jinsin dan adam yana da kyau mu fahimci wannan ko kuma ce al in mun dauki al ta shafi dukkan yan adam kuma tana iya zamantowa istighraqiyya umumiyya kulliya ma'ana ta shafi dukkan yan adam ta yi istighraqi su kuma ta haɗe su ta nutsar da su kulliya kuma ta shafi kowa da kowa to ko kuma ta zamanto istighraq ummiya istighraqiyya urfiyya ma'ana umumiyya ta hadi istighraqiyya ta nutsar da kowa da kowa amma urfiyya wato ta urfu ce ta al'ada ce wadda an hankalta ma banda waɗanda ba su yi zalunci ba yana da kyau mu fahimci irin waɗannan in ka ga malamai suna bayanin su shi yasa in ka dibi al tana iya ɗaukar ma'anoni fiye da goma ka kuma cikin littafin mughni labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari kaga al ma'ana nawa take doka kuma da kala nawa nawa take ya kamata mu fahimci wannan to wadansu sun kace a'a in wato wahamal hal insan lalle nan annabi adamu ake nufi cewa ya dauki amana amma innahu kana zaluman jahula an yi wani abu da ake kira uslubul intiqal uslubul intiqal ana magana kan wani abu sai a tashi kan wani ajri zuwa ga wani abu wannan kuma cikin alqur'ani akwai shi kwarai da gaske misali a cikin suratul almu'minun zan ba da misali daya inda Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin haqiqa mun halicci dan adam daga tatattar wato laka ko tabo sai Allah ce sun maja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan mun kasan ya ce zaman to digon mani to kaga nan wanda anka halitta daga tako ko mu ce tako ko laka ai annabi adamu ne da anka ce sun maja'alnahu to nan hud din nan ba yana kuma zuwa ga annabi adamu ba ba wancan al-insan na farko bane a'a yanzu ana magana ne kan jinsin dan adam an tashi daga annabi adamu sun maja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan mun kasan ya ce zaman to digon mani ka koga annabi adamu nan ake ba shi ake nufi ba jinsin yan adam ake nufi sai ka fitar da hawa'u domin ita ba da tsibin maniyya aka yi ta ba kuma annabi adam bai da mahaifa balle a ce ciki an ka haife ta sannan kuma sai an fitar da wato shi annabi isa ba a faɗi an halice shi da maniyyi ba dai an ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam to rashin irin sanin irin wannan shi ke kawo sai sun ka ce to intiqali ne aka yi a nan da an ka ce wa hamala hal insan ana iya nufin annabi adam in ka ce dukkan yan adam ake nufi ka yi fassara ka ce innahu kana zaluman ya kuma zo ga jinsin yan adam domin nan innahu ba a ce innahum ba saboda an hankalta ma lafazin al-insani guda ne in kuma an ce innahum kenan ta fuskar ma'ana ce za a fuskar jinsi ne to amma wa hamala hal insan in mun ce annabi adamu ake nufi sai zama to innahu kana zaluman jahula ko dai a ce a shi ake nufi amma na ana nufin saboda kuskuren da yayi ko saboda ya shafi zurriyarsa ko ko saboda kuskuren babba ko da karami sai zama to babba ko kuma ka ce wa hamala hal insan annabi dan adam ya dauke ta annabi adam ake nufi amma innahu kana zaluman jahula intiqali ne aka yi shi jinsin dan adam mai sako wanda bai da imani zaluman mai yawan zalunci ne jahulan mai yawan jahilci ne to yan uwa musulmi wannan shine abinda wato malam ya kawo a cikin wannan aya da kuma dan karin bayani da muka gabatar wallahu ta'ala a'lam to bayani ya kai karshe na wannan sura yanzu kuma za mu shiga cikin wato sabuwar sura ita ce suratu saba idan muka diba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid da muke a cikin sa suratu saba sai mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi ya kawo number 1 yake cewa qala ibn ashur ibn ashur yace rahimahullah Allah ya masa rahama hadha hadha ismuha wannan shine suna na wannan sura alladhi ishtaharat bihi wanda ta shahara da shi fi kutubi sunna a cikin littafan sunna wa kutubi tafsir littafan tafsiri wa bainal qurra da tsakanin kuma alqurra masu karatun alqur'ani wanda sun kasan kira'o'in alqur'ani walam aqif ala tasmiyatiha fi asr an-nubuwa ban ban tsayu ba ma'ana kenan ban tsayu akan wani suna ba kaga adalci na ilimi lam aqif ban kai gare shi ba cewa baka kai ga abubuwa ba shike nuna babu shi ba iya bincike daga inda ni tsaya walam aqif ala tasmiyatiha fi asr an-nubuwa ban samu tsayuwa ga sunanta ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa wajhu tasmiyatiha bihi abin da an ka sanya mata suna da shi annaha dhukirat fiha a cikin wannan sura an ambata ahlu saba mutanen saba an gane ko yaman kenan wahiya makkiya kuma wannan sura makkiya ce wa hukiya ittifaqu ahli tafsiri alaihi kuma an ruwaito ittifaqin malaman tafsiri akan wannan to kaga nan yace zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wata kisa wanda an ka zo an ka ce qara'atu suratu saba ko abin da ya kama da haka amma dai kasancewar sahabbai sun yi ittifaqi a mushaf na Uthman sun sanya wannan ya nuna cewa wannan shine sunanta ko wannan kadai ya isa shi yasa yace cikin littafan sunna ma'ana kenan yan kadi ba sai tafsir hadisi ana kiranta suratu saba in ka koma cikin littafai na sunna misali waɗanda sun kai babu tafsiri babu tafsir zaka iske cikin surori sura kaza ga abinda an karwaito na tafsiri sura kaza ga abinda an karwaito na tafsiri kuma ko littafan tafsiri kuma suna iya wato abin nan misali sunanta babu tafsir babu tafsir a cikin littafan sunna ko kuma littafan tafsiri tunda su ma suna ginuwa ne akan wannan ilimi da ya shafi alkur'ani ko kuma alqurra waɗanda sun ka ruwaito qira'o'i zaka iske suna sanya ruwaito wa sunaye na sura kenan nan ma ana iya samun sunanta almuhimmu dai ko dai a ce cikin mushaf Uthman da an ka same ta tunda sahabbai ne suka rubuta ya isa a ce wannan sunanta ne amma shi bai samu nassin da ya zo ba yace ga wani mutum ya ce qira'atu suratu saba kamar zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin da malam yake nufi ina fata an fahimce ni kan wani zo ya ce wannan magana ta yi muni kaza kaza kaza kaza domin yana da kyau mu fahimci maganar mutum sannan mu yi masa wato hukunci mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta farko mas'ala ta 897 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace afalam yarau shin su kafare ba su yi dibi ba ila ma baina aidihim game da abin da yake gaban su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su minas sama'i na sama malam yace walam yaqul Allah bai ce ba ila ma fawqahum abin da yake saman su wa ma tahtahum da abin da yake kasan su minas sama'i wal ard na sammai da kasai ko sama da kasa ina fata an fahimce ni to ka ku ga yan aizancin sama da dawa an ce sama'u sama kenan da kuma ƙasa ya kamata a ce abin da yake saman ka da ƙasan ka bai dace a ce abin da yake gaban ka ba da bayan ka kuma ana zancen sammai da ƙasai ina fata amince ko mu ce ana zancen sama da ƙasa to me yasa alqur'ani yayi amfani da wannan malam yace kunna zamu ce ma baina yadayil insan abinda laraba suke nufi da an ce abinda yake gaban ka huwa kullu shay'in yaqa'u nazaruhu alayhi duk abinda idon ka yake iya kai gare shi ganin ka yake iya kai gare shi min ghairi an yuhawwila wajhahu ba tare da ya juyar da fuskar shi ba ilaihi zuwa gare shi ma'ana sama ba wai dole bane sai ka tada kanka 100 bisa 100 ka ganta an gane ko kasa ba dole bane sai ka wato soke idonka a kasa sannan ka ga kasa wa ma khalfahu kuma yan an ka ce wa ma khalfahu huwa kullu shay'in shine dukkan komai la yaqa'u nazaruhu alayhi duk abinda dan adam ganin shi bai iya kai gare shi hatta yuhawwila wajhahu ilayhi har sai ya juyar da fuskar shi zuwa gare shi fa kana lafzul mafkur to wanga lafazi da anka ambata cikin aya ma baina aidihim wa ma khalfahum atammu atamma shi an mafi cika mimma zikira daga a ce fauqahum da tahtahum bai an ce fauka ka galibi sai ka diba in an ce tahta ka sai ka duba kasa in an ce fauka sai ka duba sama amma ma baina aidihim wa khalfahum shikenan duk abin da ganinka ko da baka fuskance shi da shi ba zaka iya ganin shi kana iya hasaso shi da hagarinka kuma a duk abin da wato khalfahum duk abin da ganin ka ba zai kai gare shi ba sai ka dubi shi kenan kaga wannan wato yafi wato fadin ma'ana shine abin da wato malam ya kawo karkashin wannan mas'ala shi yasa dole sai ka fahimci wato usulubin larabci sannan zaka iya wato fahimtar ina ne aka saba gaba shi yasa zaka qur'ani Allah yana cewa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta zo ma alqur'ani ta gaba ko ta baya wani sai ce to ai ba a ce ta to kenan ta saman shi da ta kasan shi misali da dama da hagu tunda an ce ta gaban shi da ta bayan shi ne ba ta zo mishi kenan ta kasan shi za ta iya zo mishi da dama da hagu da kaka a'a ba haka ake nufi ba ta ko ina ake nufi in sun ce ma bai da adima alfan ba na son nufin ta ko ina ma to amma wanda bai sani ba sai ya zo ya ce to ai ba a faɗi sauran wuraren ba Allah ya kyauta malam ya ce mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato 898 fa in ƙila idan an kace halla zakara subhanahu al'aimana wa shama'il me yasa Allah bai ambata ba nan halla me yasa ba ala Allah bai ambata ba subhanahu wanda yake ya tsarkaka al'aimana jam'i na al-yamin dama wa shama'il da kuma hagu kana iya karatun al-ahkamul ibad wa shimal hukumce hukumcin da sun ka shafi dama da hagu bangaren ka na dama da bangaren ka na hagu a shari'a a ina ne ake gabatar da dama a ina ne ake jinkirtar da hagu a ina ne kuma ake iya wato gabatar da hagu misali wajen wanke abin nan wanke kashi masalan kaga dole hagu ya kamata a saka wajen cin abinci dama ce za a saka a ina ne ana iya saka guda biyu wajen wani aiki ne wanda dole sai an sa hannu biyu a ina ne yake wato misali lalura in ta kama mutumin da aka misali ya rasa hannunsa daya to kina kaga nan shi dole da wancan din zai aiki kaga zai kai bincike mai yawa ka kawo ayoyi da hadisai da sauransu malam ya ce huna kamar yadda yan uwa suke gabatar da bincike na ga wani bincike da wani dan uwa ya gabatar akan ahkamul yamin wa shimal duk da yake ya yi shi ne a takaice abu ne wanda ana iya wato fara shi yace to هلا ذكر سبحانه الايمان والشماء والشمائل هنا كما ذكرها في قوله تعالى كما دي فدا اتكين فدان الله سبحانه وتعالى اتكين سوره الاعراف كنن ان يتي ثم لاتينهم من بين ايديهم شيطان يتي an gane ko zan zo musu min bayni aidihim ta gabansu wa min khalfihim kuma zan zo musu ta bayansu wa an aimanihim zan zo musu wato wa min khalfihim ta bayansu wa an aimanihim ta dabasu wa an shama'ilihim kuma zan zo musu ta hagunsu suratul a'raf to me yasa nan sai ba a kawo wannan ba sai an ka ce a falam yaro ila ma baina aidihim wa khalfahum min as-sama'i wal ard kaga sai an ka kawo baina aidihim wa ma khalfahum ba a ƙara ba sai an ka tsaya bakin nan sai an ka ce inna sha nakhsif bihim al ard aw nusqit alaihim kisafan min as-sama' inna fi dhalika la ayatan li kulli abdin li kulli abdin munib qira'at hamza da kisa'i da khalaf in yasha yakhsif bihim al-ard aw yusqit alaihim kisafan min as-sama sai zaman tunan wato akwai abin da ke kira al-iltifat da an kace awalam yaro ila ma bayna adihim wa ma khalfahum min as-sama wal ard sai an kace inna sha to haka an kace inna sha an yi iltifati domin an ce aftara ala Allah shin wato ayat da ta gabace ta shin wato kafirai suka cewa shin manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi ƙarya ne ya kirkira ta ne ya jingira ta ne zuwa ga Allah an bihi jinna ko ko yana da tabin hankali ne wal iyadu billah to kai an ka ce in yakhsif kaga dabiri yana kuma zuwa ga Allah wanda ake magana gare shi in ya wato wannan Allah da suka ce an yi ma ƙarya in ya sha yakhsif bihim al-ard aw yusqit alaihim kisfan min as-sama shikenan sai zaman to qira'a ta tafi akan uslubi ɗaya uslubul ghaiba amma ka ce inna sha an gane ko can kuma in ya sha yakhsif nan ko inna sha in mun so kaga kamar ya komo domiri ne na khitab wato sai zaman to mi domiri na khitab an yi iltifati kamar da malaman balaga suke cewa inna sha'in mun so saboda kifar da su can an bada labarin abinda sun kace kuma ana bada labari ne game da ubangiji inna sha kuma nan uslubi na qira'a ta jamhur in mun so an-nuru lit-ta'zim tana nuna girmamawa ne ga Allah ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba muna yawan hankaltawa ƴan uwa saboda shubha ce wanda ana kawo ta nakhsif zamu kife kasa bihim da su aw nusqit alaihim kisafan min as-sama ko musab ko musu da wato kisaf za a iya zubo musu wato kisa wato kenan girgije na ruwan azaba mina sama daga sama shi kenan to nan sai kawo shi nunul azama kaga akwai girmamawa na biyu kuma ya kawo shi usulubul khitab domin waɗanda ake magana da su direct Allah baya jin tsoron su dan ya ce zai kifar da su yana da ikon da zai iya kifato kifar da su in ya so haka wannan shine bambanci tsakankanin waɗannan kira'o'in kawai ya ji an karanta sabanin abin da ya sani ya zabura ya ce a'a shi bai san da wannan ba bai yarda da kaza ba bai yarda da kaza ba yana da kyau ɗaliban ilimi ayi hattara game da masaloli na ilimi wallahu ta'ala a'lam to nan da an ka kawo sai an ka ce to nan bai ce ba sai kawo ma bai na adihimu wa khalfahum amma a cikin suratul araf sai kawo min bai na adihimu min khalfihim sai kawo kuma wa an aimanihim wa an shama'ilihim me yasa akai haka malin yace kunna za mu ce li annahu wujida huna domin anan an sami ma yughni an dhikriha abinda zai wadata suwa ba sai an faɗi wato aimanihim da shama'ilihim ba nan kamar da aidihim wa khalfahum ya isa ba a bukatar a ƙara na nan an samu abin da ya wadatar daga gare su wa huwa lafzul umum shine lafazi na al'umum wanda ya haɗe komai da komai an gane ko wani lafazi ne an ka samu wanda ya haɗe komai da komai cikin wannan ma'ana wa huwa lafzul umum wa dhikru samai wal ard lafazi na umumi an gane ko da an ka ce kenan ma baina aidihim ma tana daga cikin siyagul umum dukkan abinda siyagul tana daga cikin siyagul umum kamar yadda jamhurin malaman usulul fiqh sun ka tafi asma'ul mawsulat suna daga cikin siyagul umum to kidan da anka ce ma baina aidihim dukkan abinda yake gaban su ma'ana za su iya gani da idon su kamar da shi malam ya fassara ba sai sun wato kalle shi ba wa ma khalfahum da abinda yake bayan su duk abinda in sun kura masa ido za su iya ganin shi an gane ko kidan sai zamanto ma ma din nan ta gami komai da komai sannan kuma an faɗi as-sama'u wal ard sammai da kasai ya an ce sammai da kasai kirin gaba ɗai da damar da hagun da ƙasa da sama da ko ina ma gaba ɗai ne cikin sammai da kasai ɗaya suke kiran wannan lafazin ya wadatar ba sai an ƙara wani abu ba wato akan wani bayani akan wannan wannan shi ne abinda wato malam ya kawo ƙarƙashin wannan mas'ala to amma kafin mu je gaba akwai wato abu tambihi ko faɗakarwa guda biyu da a ƙarƙashin wannan bayani wanda ya kamata a ce mun ƙara na farko shine cewa nan malam da ya kawo cewa Allah ya faɗa a nan cikin surtu saba sai ce kuma kamar bai da kama kamar yace kama zakar hafi qaulihi ta'ala kamar da Allah ya faɗa can cikin suratul araf in muka duba magana ce ta shedan da ta zo a cikin alqur'ani ana danganta ta zuwa ga shedan saboda ma'anarta ta shedan ce ana danganta ta zuwa ga Allah saboda maganar Allah subhanahu wa ta'ala ce kinan ta fuskar lafazi yana da kyau mu fahimci wannan domin shaidan ne Allah ce ya ce sun mala'ati annahum zan zo musu ba Allah ne zai zo musu ba min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim kinan nan magana ce ta wato shaidan wanda Allah ya kawo cikin alqur'ani ma'ana kenan ya kamata mu fahimci wannan kenan nan da mallan yace fi qauli ta'ala kaka ce mallan yayi kuskure magana shaidan ce ba magana Allah ba mu fahimci wannan da kyau kamar yadda za a kawo magana kafirai da magana fir'auna da waye ya an danganta ma'anar ta zuwa ga fir'auna tashi ce ya an danganta lafazin daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake ina fata an fahimci ni domin qur'ani magana Allah ce ta nan sai a danganta ta zuwa ga Allah yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan shi yasa yan qur'ani sai ce ai hadisin annabi na cikin qur'ani wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ai annabi an ce ya ce to kaji hadisi to yanzu a nan tambayar da za a musu shin shi qur'ani magana Allah ce ko kuma magana annabi ce shi ne abin da kamata mu fahimta a'a wannan wani abu ne wanda manzo ya faɗa amma ya zo ne a cikin alqur'ani maganar Allah ce don saboda suna kokarin su kore hadisi to wannan wata shubha ce da suke kawowa za a danganta ma'anasirin ma'anar maganar daga shi wanda aka ce ya faɗa kuma maganar Allah ce saboda lafazin na Allah subhanahu wata'ala ne yana da kyau mu fahimci wannan yana da kyau mu fahimci wannan in ba haka ba kenan shikenan sai kaga an kawo shubha da take kenan da yace maganar Allah ce nan ya hankalta mu cewa cikin Qur'ani ta zo amma hikaya ce ta maganar shedan shi yasa cewa an ibadi wa shama'ilihim sannan kuma lafazin abin da ya sayi bambanta abin da za mu ƙara saboda mi saboda nan can ana zancen ma bai na aidihim wa khalfahum kafiran makka ne ake magana kansu Allah ya ce afalam yaro ila bai na aidihim wa khalfahum nan kuma shedan ne yake zancen ta inda zai zo shedan ne yake zancen ta inda zai zo kenan kuma dole na usulubin sai ya bambanta ina fata ana fahimta ta wannan kenan abin da kamata mu gane to sai abu na ƙarshe wanda ya kamata a ce mun ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala shaidan da ya ce zai zo sun mala'ati yannahum min bayni aydihim zai zo ta gaba wa min khalfihim ta baya wa an aymanihim ta dama wa an shama'ilihim ta hagu sai malamai suke cewa to shi shaidan bai ce zai zo musu ta sama ba bai ce wa min fawqihim ba wa min tahtihim to mine ne sai malamai suke cewa abin da yasa shaidan bai ce ba zai zo ta sama don sama ta nan ne rahama Allah take yayi kadan ya ce zai tare rahama Allah da gafara Allah ta zo mu bayansa an gane ko ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di to ta kasa fa me yasa bai ce zai zo ta kasa ba sai suka ce abin da yasa bai ce ta kasa ba saboda dan adam in ya shiga cikin kasa ya mutu shikenan an kare in dan aljanna ne dan aljanna ne in dan wuta ne dan wuta ne kenan taran ba zai iya bullowa da wani abu ba shi abin da wadansu malamai wato suka faɗa wato na hikima kenan wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da malam ya kawo yanzu kuma za mu tashi ne a mas'ala ta gaba mas'ala ta wato 900 cif cif kenan malin ya ce fa'in ƙila idan an ka ce kai faƙala ta'ala ya aka yi Allah ya ce laƙar kana li saba'in hakika ya kasance ga mutanen saba an gane ko fi maskanihim a wurinsu ayatun akwai aya sai Allah ce jannatani aljanna guda biyu ko mu ce gonakai guda biyu ko lambuna manya guda biyu malin ya ce walam ya kul ayatani bai ce akwai aya biyu ba tunda ya ce walam ya kul ayatani jannatani tunda aljanna biyu ne ko mu ce gona biyu ne ko lambu biyu ne ko garka biyu ce ko danga biyu ne wa kullu jannatin kanat aya alhali ko kowace babbar gonar da za a ce ko mu ce lambu ai aya ce ai alamatun ala tauhidillahi ta'ala alama ce da take nuna tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala malam yace kulna za mu ce lamma tamasalata fid dilalati lokacin da tamasalata sun zan ban misali tamkar abu daya fid dilalati ko fid dalalati ko fid dulalati duk ana cewa kuma ma'ana ɗaya ce wato a wajen fid dilala wajen nuna ma'ana an gane ko ta nuna tauhidin Allah wattahadat jihatuhuma fiha kuma jihar da suke nuni akan ta zamanto daya wannan tana nuna tauhidi wannan tana nuna tauhidin Allah fiha a cikinta ja'alahuma ayatan wahida sai Allah ya tsimayar da su kamar tamkar aya daya wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alna ibn maryama mun sanya Isa dan Maryam kenan wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan sun zamanto aya suratul mu'minun aya ta 50 bai ce wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu ayata ne ba ina fata an fahimci alhali shi kan shekarar Isa kawai aya ne domin qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas to ka gani kenan shi annabi isa aya ne to kuma na an hada da maryam yasa ba a ce aya ta ne ba shi yasa wadansu malamai suna ganin a'a ta fuskar dukkan su ko in an hada wannan haifuwar koko da kasancewar yadda shi annabi isa da al'amarin sa gaba ɗaya in an dunkule duka gaba ɗaya suna nuna tauhidin Allah subhanahu wataala Allah yana da ikon ya samar da da tun da da cikin mahaifiya yake kenan kaga su zama to kamar aya guda haihuwar nan da an kai ba tare da namiji ba wato tana nuna kudura ce ta Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci kenan ta wannan fuska sai a ce su aya ce amma an kanta ma a'a ita kanta Maryam aya ce sannan kuma shi kanshi Annabi Isa aya ne to kuma nan wato ta wata fuska ana iya ce musu ayata ne amma dai abin da yazo cikin Alqur'ani na aya sannan kuma abin da zamu iya karawa a wannan waje Annabi na Maryam ummuhu ayatan ita ayatan nan in mun dauke ta na kira ce litta azimi tana nuna girmamawa to in an hada su dukkan su aya ɗaya ne amma in mun ɗauke shi na kira littan wi'i wadda take nuna nau'i nau'i cikin kowace aya akwai ayoyi halittar ɗan adam aya ne amma idonsa aya ne kunnensa aya ne jinsa aya ne bakinsa aya ne haƙoransa aya ne harshensa aya ne wafi an fushi kenan nan cikin ayar guda ma ana iya samun ayoyi daban-daban shi yasa inda Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ce za ku lissafa ni'imar Allah an gane ko ba za ku iya ba sai waɗansu malamai suka ce nan wa in ta'uddu an'amallahi akhirufi inda za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah domin ne in an ce ni'ima Allah to ai ni'ima daya da an ce daya magana ta rage ta kaji kun lissafa ta kenan sai ta mutu da ma'anar jam'i saboda ni'matallahi an ka ce amma tun da an yi idafa ta zuwa ga ma'rifa ta kuma an'amallah waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wa in ta'uddu ni'matallah inda za ku ce za ku lissafa ni'imar Allah daya la tuhsuha ba za ku iya lissafa ni'imomin da suke karkashin ta ba ma'ana ruwa ɗai ka ce zaka iya tsayawa kai karatu kan suka gane irin fa'idar su da alkhairin da suke jawo dan adam wannan ni'imar guda ta ruwa ba za ka iya lissafa ni'imomin da ke karkashin ta ba waɗansu malamai sun tafi akan wannan wato fassara wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai nan sai ka duba ka gani irin yadda an ka ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya kamar yadda kuma irin wannan ya taba gabata a cikin suratu wato suratul kahfi inda yake cewa la'ajidan na khairan minha munqalaba kaga wannan kafir yace la'ajidan na khairan minha alhali ko Allah yace ya bashi gonakai guda biyu a wata kira'a yace la'ajidan na khairan minhuma munqalaba to kaga minha yana kuma zuwa ga jinsin waɗannan gonakan minhuma kuma na hankalta ma gona ce guda biyu da wannan da wannan kada ka ce akwai kuskure cikin alkur'ani saboda ɗansu ɗalibai suna iya wato faɗawa cikin matsalolin da sun fi ƙarfin su koko ya ga abu bai fahimce shi ba bai koma ma masana ba bai yi bincike ba bai tattauna da malamai ba sai zo ya ce a'a kabu kaza an yi kuskure abu kaza ba daidai bane yana da kyau ɗaliban ilimi a yi hattara wajen wato kutsa ma matsaloli idan muka duba a cikin wato suratul kafi inda Allah subhanahu wataala ka wannan yake cewa la'ajidanna wato khairan minha munqalaba ko kuma minhuma idan muka duba nafi' da Abu Ja'far da kuma Ibn Kathir da Ibn Amir su sun karanta la'ajidanna khairan minhuma sauran kuma su karanta la'ajidanna khairan minha wannan aya yan uwa saboda lokaci ya fara muna halinsa wajen laqad kana li sab'in fi maskanihim aya idan muka duba kalima ta saba an gane ko li sab'in Imamul Bazzi wanda ɗaya ne daga cikin Qurra ko ruwat na Ibn Kathir wa abu amur da abu amur ibn al'ala sun karanta lisaba'a laqad kana lisaba'a fi maskanihim aya lisaba'a sai zama tunan mamnu'un ne min sarfi baka ji an ce lisaba'in ba to mamnu'un ne min sarfi ana iya cewa an hankalta ba suna ne wato na kabilar na kabila ta saba amma kuma imamul bazzi shi ya karanta lisaba fi maskanihim aya in tsayawa zai in wuce sukuni ne yake yi to dan kuma akan riwaya ta larabci wadda tana ana ganin ana iya yin sukuni ko da za a wuce dan suna cewa a sai in za a tsaya ne ake yin sukuni wannan ba wajibi bane wagga kira'a kuma ta tabbatar da wannan sannan kuma sauran sun karanta lisaba in fi maskanihim aya ana iya cewa da nan sunan wato wuri ne ko kuma sunan wato kabilan ne sai zamanto wato an kai masa abin nan kadiba dai cikin littattafai na tawjihul qira'at zaka ga yasa wani lokacin yazo mamnu'un min asr sanan da Allah ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya hafsu da hamza sun karanta maskanihim daga sakana wato yaskunu marakon a ce maskanihim kenan yazo akan ka'ida ta larabci domin wato duk fi'ili mudari'i wanda adda fatha ko dhamma to maf'al shine wato sunan az-zaman da kuma al-makan ina fata an fahimci sai abin da ya zama to shazi ya fita daga cikin ka'ida kamar da malaman sarfu suka yi bayani sannan kuma laqad kana li sab'in fi maskinihim imam al-kisai wato da khalf sun karanta maskinihim kaga maimakon a ba a cewa sakana yaskin amma sai aka ce maskinihim wata lugha ce kina sai zama to wannan ya hada daga cikin ka'ida domin da yana da dhamma ne ko da yana da kasra ne sai a ce maf'il kaga wato misali kamar an ka ce wa'ada ya'idu sai a ce maw'id kaga sai ayi kasra amma an ce sakana yaskunu maskan ya kamata a ce ina fata an fahimci sai in ya hita daga cikin ka'ida ina fata an fahimci abin da nake son na ce fataha yaftahu sai a ce maftah ba a ce maftih to amma a larabci wani lokacin sai a samu wanda adda kasra wani lokacin sai ya zo da fatha wanda kuma adda dhamma da fatha sai ya zo da kasra to wannan kuma shadhi ne ko kuma a ce a cikin lugha wato ya saba ma ka'ida amma in akwai shi an yi sima'in shi dole za a aiki da shi kuma tunda qur'ani ya zo da shi karshen magana ta kare sannan kuma qurra sun karanta laqad kana wato li sab'in fi masakinihim masakinihim kenan in an ce maskanihim ko wato maskinihim wurin su tuna an kawo shi mufradi an hankalta ma kowanne daga cikin su yana da wurin shi kenan sai a rarraba a ba kowa wurin shi sai zaman to wurin su ne gaba ɗaya kamar garin su ake nufi kenan kowa na da gida a yankin ko yana da nashi bangare amma masakin him nan sai a diba an kace gidaddajin su kenan wuraren su na an hankalta ma kowa da wurin shi kai tsaye to yan uwa musulmi wannan muna kawo shi ne saboda wani lokaci sabanin kira'o'i da kuma yadda ya kamata ma'anarsu ta zamanto da taujihin da ya kamata a yi musu dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya yi mun halinsa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh